ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي وهو كذلك قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتهى السند إلى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف عظيم زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأي شرف أعلى من هذا الشرف قالت تسي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a cikin mayafi ko mirt kenan al-mirt kisa'un min haririn aw sufin wa kittanin wa qila huwa thawbu al-akhdar manzon Allah yana sallah tufar da ke jikin shi rabi na jikin matarsa kuma tana haila yake sallah da wannan ko wa ana haidu to wannan mai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli يصلي فعل المضارع ماذا صلى ما هو الفرق بين كان يصلي وصلى صلى في انتهى كان يصلي أي يناي eh ko ta ko da yaushe yana yi ba su ba su ɗaya ba su biyu ba an fahimta yana sallah tufar da yake yake saye da ita ko yake yafe da ita rabi na jikinta ita mata ya to tunda tana tace tana haila tashi tai suna sallah tana kwantar ta kenan ba haka bane ba kuma ya sallah ko sallah ta yi ko bata yi ba ta yi ta yi ya ba magana sallah ta yi ko bata yi ba ta yi هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه عن أبي إسحاق الشيباني المرت الكساء مرت الكساء ميك الكساء الكساء ريغا كينا eh in aka ce riga to sai dai irin wannan rigunan da namu ka sa rabi kuma tana kwance amma ko wannan ai ta yi ka ɗauke sai zama miki bargo eh mayafi ko bargo ko menene ko menene dai ko abinda yake da girma zai yi a rufa sannan rabi kuma na aje kasa shi ne za a baiwa wannan saboda komai ana duban halin da ake ciki ne sai a bashi suna eh sunan alkisa almirt shine kaza da kaza da kaza ko to amma sai kai ka suka ce almirtu kisa'un min haririn aw sufin aw kattanin wa qila huwa thawb mene as-thawb tufa sai ka ce tufa ba riga kawai eh al-akhdar wa jam'uhu murud قال الخطابي هو كساء يؤتذر به ما معنى يؤتذر به انا دورا شي قرجلي ايه دورا كو to manzo Allah na sallah tifan da ya rufa yana sallah da ita din rabi na jikin matarsa kuma tana cin haila kuma sallar ta yi قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها انتهى السند إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفد هذا الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ لم تقل اتكى إذا قالت قالت اتكى معنى مرة واحدة وانتهى أما كان يتقي أي من عادته كما جاء كما هو في زاد المعاد زاد المعاد إن إمام ابن القيم وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا وكان بهذا بني با بهذا يكتين زاد المعاد بكو أما دار زاد المعاد كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن يا كسنجي يتكئ وين كنا في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن أين محل الشاهد وأنا حائض ثم يقرأ القرآن yana kwance kan cinyanta yana karatun alkur'ani kuma tana haila an fahimta karatun ya yi ko bai yi ba mala'iku za su yi a taddul mala'ika bi ya wula a taddul mala'ika bi tuni an gama ko? a bata ɗauki ƙur'ani ta ɗauki manzon Allah ne shi ne ya ɗauki alƙur'ani ta ɗauki wanda ya ɗauki alƙur'ani a wannan istinbatin naka wai akan haka mace mai haila za ta yi daukar alkur'ani wannan istinbatin ya samu shiga ba yake karanta mata ba yake karantawa amma yana kwance jikinta eh karantawa yake karantawa yake ƙur'anin ba ɗauka aka a ƙur'ani yana yana yana nan ne ana fitowa da shi ke ana karatu ne sallallahu alaihi wasallam wannan itiradi da wannan kiyawa da aka yi baya nuna mas'alar ka ta tafi fa ba mun shafa da ba innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharuna la yamassuhu al-kinaya ad-damir yarju ila maza eh يرجع إلى ماذا أه؟ لوح المحفوظ فإذا كان إذا كانت الكناية ترجع إلى لوح المحفوظ خرج بذلك القرآن معنى ذلك لا يمنع الحيض من قراءة القرآن ولا من مس القرآن هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن داود ابن عبد الرحمن المكي عن منصور قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله ابن محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ثابت عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فزال الله يتمنى أنا عائشة ناوليني الخمرة لو كو من شمفد أن سجادة إن فقالت إني حائض سيرسي أنا هيلا كما ندوكو القرآن ندوكو أبو تكي مسلاتي قال سيما الله يتي إنها الكناية ترجو إلى ماذا ها إنها ليست في يدك الكناية ترجو إلى ماذا إنها أي الحيضة ليست في يدك أي هينا أي با هنك تجمع tana can inda take aka hana a taba amma sauran jikin ko ina ya haramun ne هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية عن الأعمش وقال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة في ال- من المسجد وانا رواية أكوي كاريكو ميكون سجادة إن عندك مسلاتي فقلت إني حائد سنتي أي إنا تكين حيلة إنا حيلاني فقال إن حيضتك ليست في يدي ai hailar taki ba hannunki take ba kuma hannu zaki mika ki dauko ai to me ya hada hannunki da hailar inda hailar ki Mm. Mm. Za- duk wannan zai zai ma bayani ai malam yayi alkawari ai ko ko kuwa Mhm. al-khumratu me ake ce ma al-khumra qala as-suj- as-sujjada yasjudu alaiha al-musalli as-sujjada mecece sujjada waɗannan da ake sallah kai me yasa aka faɗa yasjudu alaiha almusalli yuqalu ana cewa summiyatil summiyat khumratun summiyat khumratan ana ce mata khumra li'annaha tukhammiru wajha almusalli an al-ardi ay tasturuhu wa in kai sujjada kan sallaya eh wannan sallayan darduman ta hana fuskar kai ta taba kasa shine kumra kenan ko wa qawluhu inna haydataki laysat fi yadiki qala al-khattabi al-khattabi yace al-hibatu bi kasr al-ha'i al-hal allati talzamuha al-ha'id haka ce al-hibatu lokacin haila in mace tana haila akwai halin da take ciki ta sa wannan tufa ta canza wannan wannan hali shi ake ce ma al-hida zaman zaman haila kenan kamar ka ce zaman haila shine al-hidatu ko من التجنب والتحير كما قالوا القعدة والجلسة يريدون حال القعود والجلوس فأما الحيضة مفتوحة الحاء وهي الدفأة من دفعات فهي فهي الدفأة من دفعات دم الحيض حيرة شيني فتو وانجنة وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد mace mai haila za ta iya mika hannunta a cikin masallaci ta ɗauko abu wa anna man halafa la yadkhulu daran aw masjidan fa innahu la yahnasu bi idkhali yadihi aw ba'd jasadihi fihi wanda ya rantsuwa ba zai shiga gida ba ko masallaci ko wani wuri na ya rantsuwa ba zan shiga gidan nan ba in ya shiga sai ya sai ya kafara ko to sai ya saka hannunsa a ciki ko kafarsa a ciki me ke hukunci eh bai shiga ba eh a'a ba zan taba shiga ba zan shiga gidan nan ba sai ya saka kafarsa abin da muka hausa muka ce sai ya saka kafarsa ko ya mika hannunsa akwai bambanci a'a ba shi shi da kansa zai je ba zan shiga ba ma'ana shiga kenan gaba daya na sai na saka hannuna ban ce sai na shiga ba sai na saka hannuna ko kafata na shiga sai a ce ai ya saka hannunsa amma an gashi a ce ai ya shiga ba bambanci قال قتادة الجنب يأخذ من المسجد ولا يدع فيه قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر ابن محمد الطاهري قال أخبرنا أبو محمد الحسن ابن محمد ابن حليم قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال أخبر- أخبرنا صدقة قال أخبرنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدار بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت أنكر بورغان عائشة الله كرم متى يداتك kuntu na kasance ashrabu wa ana ha'idu na kasance zan ɗauki ruwa cikin abin sha ko kwariya ko wani abin da zama zubi sai na sha sai na ajiye sai manzo Allah ya ɗauki abin inda na sa bakina na kafa bakina na sha sai ya saka ya kafa bakin shi a wajen ya sha wannan duk a ce Aisha ba ta da daraja anya akwai hankali ma a cikin wannan manzo كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم إن شارك ما سيميكا مسا shi da ya kamata ya sha farko ragowar ta kenan ko eh da shi ya kamata ya fara sha amma in kana son ka dada dama matarka ka san yadda za ka yi ba a sani ba eh sai yasa duk matan suna ta koke abinda suke duk wannan mutane yanzu maza yanzu sunnan da suke koya wajen manzo Allah sunnan aure kawai da saduwa sauran sunnonin ba ku yi da kuna yi ba za su ba za su ba za a ta jayayya ba sunnar da kake bukata ita kadai kake amma sunnar da kake ganin baka tana da wahala sai ba za ka kawo wannan ba ba eh ka dauki ruwa ko lemu za ka sha ko fara sha ki rage ma? ana me? fa'una wilu nabi sallallahu alaihi wasallama an gama? kuntu ashrabu wa ana ha'idun fa'una wilu nabi sallallahu alaihi wasallama fayada ufahu ala mawdi'i fiyya inda na kafa bakina na sha nan yake kafawa ya sha mana baya kyankyamina wa ata'arraku at-ta'arruq shine ka dauko kashi da nama ka karta haka ka yanka ka ci da baki tace ina haila na dauko kashi da nama na karta na yanka na aci na aje manzo Allah ya dauko inda na yanka na ci na rage din nan ya saka bakinsa shi ma ya yanka wannan ya ci وأتعرك فيتناوله فيضع فاه في موضع فيا روى معنى فرا ما شاكي أجي من ربي شاكي رجيم نام ما شاكي رجيم baka yi sunna ba to wannan sunnan ba a yin su a gida in ya zo a a a me? me? sun fahimce ku dai yanzu sunna da kuke fada sunna da kuke so ita ce sunna amma sunnar da take ku ba ku so ba ku kawo maganar ta da abinci kenan za ta ci ta rage ta rage manzo Allah fa ta sha ruwa ta rage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya sha ba za ki bar manzo Allah ma ya sha ki samu albarkan bakin shi ba shine zai sha ya samu albarkan bakin mu'amala irin wannan dan Allah ya naka ta samun shi sai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh kana son ka tabbaka sunna kai sana'a ko kai kasuwanci ko kai ka samu wani kuɗi ka ce manzo Allah ce a kyautata ba ke ma ga dubu ɗari zai kashe bukatun ka banki gobe za ka zo ka ce ga sunna ta guji sunna eh gobe za ka zo ka ce sunna ta ce a'a sai ta ce sunna ka ce sunna sai ta ce sunna ba haka bane ba kowa da karfin shi kowa da iya karfin shi ke ga dubu mai tan na ci riba ko na samu wani abin da ga dubu mai tan je kashe bukatun gaban ki an ta kama yi ma addu'a ai kamar za ta bude aljanna ne ta saka ba haka bane ba ba mun da muka kai wajen arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'dhin me muka ce arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'dhin kun manta da abinda muka faɗa wajen eh an manta ba yadda za a yi ana sane ina mana an rafa ba da huwa a araza an ba in za ka yi mu'amala da matarka yanzu kurakuranta in ka yi ka tsawata wani wani abin sai ka kau da kai sai ka kau da kai ba haka bane ba man an ba aka haza kala nabba'ani al-alimul kharir man an ba abu ne ya faru fa manzo Allah bai ta ce wa ya faɗa maka wannan qala nabba'ani al-alim al-khabir in kai ne kin isa ki tambaye ni dan me zaki tambaye ni man an ba aka haza qala nabba'ani al-alim al-khabir haka ake da'awa fa haka ake wa'azi haka ake tallata sunna fa tallata sunna fa ba ba fauda bane ba hayaniya bace ba rashin sai da ladabi in ba haka mace ta tambaye man man an ba aka haza abin da ya faɗa din ba haka bane haka ne to wa ya faɗa ma sai ce nabba'ani al-alimul khabir dan Allah an taba samun jawabi mai nabba'ani nabba'ani al-alimul khabir wanda yake shine al-alim al-khabir Allah shi ya bani labari sai kuma me amma duk da shi babu damuwa in ta tuba ilallahi faqad sadat qulubukuma dan adam ce fa kake mu'amala da ita fa هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع قولها أتعرق العرق ما لن زي صوت نوين دي الكورين دي أتعرق العرق أي أنتهسه وآخذ ما عليه من اللحم كجي أكرت أتشي أبن نامن دكي وجد سينا أجي سورا من الله يأوكا نامن دربوا نامن دباكينا ينكا يبر شي سابا كنسا أوجد من البركة والعرق العظم بما عليه من اللحم كشي ينا تare da nama kenan وجمعه عراق يقال عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك an fahimta malam yana sauki nauyi shi yana kawo mana komai cikin sauki in ka mai da hankali akan abin da malam ke fara wallahi zaka zama babban malamin fikihu amma za ka rufe ka ajiye shi sati mai zuwa za ka ci amanar ilimi matarka za ta tashi tana shan wahala cikin ko haila ko cikin nifasi ko cikin wani abu matsala ka rasa yadda za ka yi sai na ji na tambaya sai a'a ya kamata ka fahimta ka haddace ba matarka ba ma a'a duk unguwa inda wanda duk mai wannan matsala za ka warware ka zama kai ma kai balligu anni wannan aya ba haka manzo Allah ya faɗa ba ba sai ka zama kamar Imam Malik ba ba sai ka zama kamar Abdurrahman ibn Qasim ba ba sai ka zama a'a gwargwadon abin da ka sani in ka je ka saka to kai ma ka taimaka a wajen ka toshe wannan kafar ba haka bane ba to shine malam yace qala al imamu to yanzu mas'alar ku za ta fito ko wala yajuzu lil ha'idi as-salatu was-sawmu wal-i'tikafu wa massul mushaf wa qira'atul qur'ani ولا يجوز للزوج غشيانها ولا يرتفع تهريج توشيكي wannan mas'alar ta tsaya ba yace baya halatta ma mai haila tayi sallah ko tayi azumi ko itikafi ko taba alqur'ani ko karatun alqur'ani mijinta kuma bai halatta ya sadu da ita ba to wannan maganar malam ke ne dilalatul iqtiran cikin maganar malam an samu dilalatul iqtiran ya kawo zancen sallah ma'ana 100 bisa 100 azumi itikafi to masul mushafi akwai ijma'i a kan shi akwai ijma'i a kan shi to amma mazhabin malam shi wajen shi ba ba damuwa haka ne wa qira'atul qur'an karatun alqur'ani ko imam malik sai da yace za ta in ya zamana hailan zai tsawo za ta zo ta manta ya bada izini ya me za ta iya karantawa to ka gani ka fahimci mazhabin malikiya mazhabin malikiya ka fahimci mazhabin shafi'iya zaka ji na hanafi wala yajuzu lizawji ghishyanuha bai halatta mijinta ya sadu da ita ba to she matsalar ta tsaya a nan to yaushe wannan haramci ke za a kawo da zai kawo sai ce wala yartafi tahrimu shay'in minha bin qita'id dami to malamai sun ƙari juna ilimi mace mai haila aka ce haramun namijin ta sadu da ita ba za ta haramun namijin ta sadu da ita to sai aka ce yaushe wannan haramcin ke wucewa sai malamai suka karu juna ilimi wayansu malamai suka ce da jinin ya ɗauke to ya halatta mijinta ya sadu da ita wai suka ce a'a wannan haramcin baya ɗaukewa sai ta jinin ya ɗauke kuma ta yi wanka matsala nawa kenan ɗaukewan jini da wanka wai suka ce a'a kamar ana in dai jinin ya ɗauke to ya halatta mijinta ya sadu da ita an fahimci wannan ana ji sosai sai ce wala yarkafi tarimu shay'in minha bin qita'id dami ma lam tagtasil aw tatayammam inda adamil ma'i illa sawma yace sai dai azumi shi da yace bai halatta ba din amma yace sai dai azumi in jinin ta ya dauke ba ta yi wanka ba ta yi niyan ɗaukar azumi har gari ya waye tukun ta yi wanka ya ce azumi ya yi an fahimta jini ya ɗauke cikin dare ba ta yi wanka ba amma ta yi niyan za ta yi azumi har gari ya waye da rana tukun ta yi wanka azumin da ta ɗau niyya za ta yi ɗin da ba ta yi wankan haila ba niyyar ta kullu azumin ya yi to abin da yake fada ke fa innal ha'iza idan qata'a damuha bil laili wa nawat as-sawma wa waqa'a ghusluha bin nahari sahha sawmuha abin da muka fada ke an fahimta to sai zo kuma yace wa hukmu damin nifasi hukmu damil haidi fi man'i hadhihi al-ashya' ya ce yadda jinin haila ya hana waɗannan abubuwan da mala ya fada ya ce haka jinin biki gaira annahuma ya fitar kani fil miqdar ya ce sai dai bambanci tsakanin jinin haila da jinin biki sun sha bamban a wajen kadar da mana jinin haila menene akallin shi menene aksarin shi jinin biki menene akallin shi menene aksarin shi mana mafi karancin lokacin da za a ce mace ta yi haila menene mafi yawancin lokacin da za a ce mace ta yi halla kwana nawa ne to haka mafi karancin nifas mace ta haihu jinin da ke zuba din wanne mai yaushe ne mafi karancin da za a ce ya dauke ta ta tsarkaka menene mafi yawancin sa an sawwara maka mas'alar eh sawwartumul mas'ala taswir an sawwar an kan an surata mas'alan a cikin kwakwalwa eh واختلف أهل العلم في تقديرها ما لم kari juna ilimi a cikin kaddara mafi karancin haila فذهب جماعة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة wasu malamai suka ce mafi karancin lokacin da za a haila dare da rana yini ɗaya da dare ɗaya me ke wannan ke nufi ke nunawa mace ta ce ta yi haila yini ɗaya da dare ɗaya kuma ya ɗauke menene hukunci me ta yi ta yi me ta yi haila a shar'ance ya yi ko bai ba wa aksaru hamsata ashara wanda suka ce aqalluhu yawm wa layla suka ce mafi yawaicin haila kuma baya shige kwana goma sha biyar mafi karancin shi yawmun wa layla mafi yawancin shi hamsata ashara yawman ina mana hamsata ashara yawman a wajen su in mace ta yi haila har zuwa kwana goma sha biyar ranar na sha shida ɗin nan sai ta ɗauke shi istihara ne sai ta yi wanka ta yi sallah ko da jinin nasu ba an fahimta shi ne mana hamsat ashara yau man sa'an nan kuma hukuncin da ke ginuwa a kan wannan in ta zo mijinta ya sake ta sai ta ce ta yi haila yi ne ɗaya ta gama kwana goma sha biyar ta sake yi a cikin wata ɗaya za ta yi haila nawa eh za ta yi haila nawa za ta yi haila uku to za a karba ka tsake ta kana son ka ja kunninta sai ta yi jini so uku ka ja kunninta ta sai ana ba ka hakuri sai ta zo ce ai wata dai ne na gama haila kuma ka fi ka fitinu da ita kana son ka koma da ita amma bar ka ja mata kunninta sai ta ce ai ta ta gama ta yi haila so uku shi ya za ka yi kai ne malami a unguwa ya za ka yi eh ba za yadda ba a'a in ka ce za a yi hukunci mafi za a yi hukunci mafi yawancin mata za a yi hukunci mata danginta ya ka tsallake wannan a'a da ƙarfi ake yi to ina ma'anan suka ce aqallu shi aqallu huwa aktharuhu surutu kawai suke surutu ne yake suke su suka ji ko mun warware matsala mafi wahala a nan don ta ce don ta ce ta yi haila cikin kwana arba'in shi kenan ta gama a nan mace ta zo zamanin sayyidina umar ba haka ba ne ba wani ya aure ta wata nawa ce ta haihu aka ce to ya za a yi kenan sai na umar sai ce mai sai na umar shi ne khalifa da ilimin shi da komai da komansa ya ce a nemo mata tsofaffi waɗanda suke da ƙwarewa ba haka bane ba fasalu ahlar zikir in kuntum la ta'lamu aka je aka nemo wata mata ta ce eh ni zan ba ku bayanin yadda wannan al'amarin ya kasance mijinta na fari ya yi saka mata ciki tana da ciki sai cikin ya kwanta har zuwa wannan lokacin da wannan ya zo ya aure ta da ya sadu da ita da ruwansa ya shiga sai ta da ciki shi ne har cikin ya zo ya girma ta haife shi sai na umar ya ce don mace ce sai na umar ya ce ni ne khalifa ban gano wannan ba ke za ki gano sai aka yi mai aka yi aiki da hukuncin wannan saboda ahaliha ne fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna ba a sani ba aka tambaye ta ta faɗi abin da ta sani kuma sai a ce a'a to me amfanin tambaya an fahimta wacce wacce niyya kai dai ka faɗi magananka da hausa kake magana ai ya ce mai zai ko? zai ya dawo da ita? eh? kaji ko? zai dawo da ita ya dawo a hausa ya dawo da ita ya cuci kansa ke wannan yana nuna cewa duk kowa ya je littafin ajiyewa yake da ana karatu wannan matsalolin duk an warware su ba yurwa zalika an aliyin cikin waɗanda suka tafi kan aƙallul haidi yawman wa laila wa aksarwa in kwana goma sha biyar mazhabin sayyidina aliyin kenan radiyallahu anhu wa huwa qawlu ata ibn abi rabah wannan tabi'i wa bihi qala al-auza'i al-imam al-auza'i wa malik da imam malik imam dar al-hijra wa shafi'i wa ahmad wa ishaq turakun sunna kenan manyan malaman su jagororin sunna kenan وذهب جماعة إلى أن أقله ثلاثة واسمع لما يسكت ما في كرنتم أيلا سياق وانقف باق يوم وليلة هو وأكثره عشرة أيام سيسو كما سكت ما في يوم كوانا قوما in ta yi haila kwana goma ran kwana na ɗan sha ɗaya ba haila ba ne sai ta yi wanka ta yi sallah an fahimta to in ka je kai ma sai ka zauna kai tunani wanda suka ce kwana uku in ta yi kwana uku ta yi tsarki kwana goma zuwa sha nawa kuma in ta ce ta ga wani haila za a ce a'a yurwa zalika an anas mazhabin anas bin maliki ke wa bihi qala al-hasan al-hasan al-basri wa huwa qawlu thawri wa ashabu ar-ra'yi azhab mazhabin imam abu hanifa ke wa qala sa'id ibn jubair aktharu al-hayd thalathata ashara sa'id ibn jubair yace mafi yawancin kwanakin da za mace za ta yi haila kwana goma sha uku wayannan duk ba zantuttuka suke fara ba a maganganu ne sai da suka sha wahala suka tattato suka kawo in ka je kai ma ka ba awa ɗaya ka maimaita ka maimaita ka sa hankali ka mai da hankali ka yi tunani ka ja layi ka sai ka kai ma ka haddace da an zo an mace saboda mata suna shan wahala wajen wayannan abubuwa suna shan wahala yakan faru haka mutum ya ce zai ja kunnen matarsa yana santa amma bare kafin ya zawo ita ce ai na gama kin gaba me ba haka bane ba to ya za a yi sai a je a tabbatar haka na yiwuwa in haka na yiwuwa ya za a yi sai ya haƙuri sai ya haƙura tana son shi a sake daura wurin ba ta son shi zai haƙuri wa yuzkaru an aliyin wa shurai in ja'at wa yuzkaru an aliyin ana ana cewa daga sayyidina ali in ja'at bi bayyinatin min bidanati ahliha mimman yurda dinuhu annaha hadat salatan fi shahrin suddiqat ya tabbatar da ba a karanta aji littafin ake ko eh ba ka bane ba sayyidina ali yace in ta kawo mutane mata wanda aka amince da su da addinin suka ce ai yana yiwa ya yi kaza ya yi mu kaza ya yi mu kaza suddiqat suna ce sai ka je kai hakuri ka ladabtar da kanka kenan ka je za ka ladabtar da ita ka ladabtar da kanka kenan وقضى به شريح في انقضاء العدة شريح القاضي babban alkali shuraihun ya yi zartar da hukunci akan haka wa radiyahu aliyun imamu aliyu kuma yarda da haka wa ibrahima aqra'uha ma kanat hailanta ko tsarkin da yadda ya kasance yana yi kana karantawa ne ka fahimci mazhabin da kanshi kai kanka kafin ka rufe littafin ka ajiye wani mazhabin ka dauki wani mazhabi don kafi me gamsuwa da shi ba haka bane ba ko kuwa a'a wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza dukkan su wanda aka yi hukunci da abin da ya fada don matsala ce ijtihadiyya dukkan su wanda aka dauki maganar sa aka yi fatawa ta yi kai ka san wannan ba ɗaukaka ba ce daga Allah ba ba fadala Allah ya ma ba shi kenan ta zo ta faɗa maka shi ka yi hukunci shi ka duba mecece maslaha eh shi ka duba wanne ne ya fi maslaha abin da ya fi maslaha shi ka yi mata fatawa da shi tun da duk wannan ya halatta wannan ya halatta amma wannan ya fi maslaha saboda ta samu kanta cikin wani hali ko wannan ya samu kanta cikin wani hali sai ka ɗauki wannan ka yi fatawa da shi abin da ake nufi ke an fahimta babu waktin nufasa babin da ya zo na lokacin jinin haihuwa قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل وهو كثير بن زياد عن مصة عن أم سلمة كانت عن أم سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي لك أم سلمة تجي ما سجن haihuwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taqudu bada nifasiha 40 yawman aw 40 laylatan wa kunna natli ala wujuhina alwaras yace sai mu dabi mu doko wani sinadari da ake shafawa a fuska shine alwaras kenan to wannan 40 yawman kenan ko me mu jinin haila za ta zauna kwana 40 a wajen masu wannan mazhabin abin da ya sama da kwana arba'in sai ta yi wanka ta yi sallah ya'ani min alkalafi alkalaf shi ne annan alwars za a je a cikin ko a ana shafawa wa musatu kunyatuha ummu bussa al-azdiya qala al-imam to malan yace amma nifasu amma kaga nifasi jinin nifasi jinin nifasi shine jigin biki kenan jinin haihuwa aqalluhu lahazatun inda malik nafi karancin shi lahaza tana haihuwa jinin da yazo sai yanki wal auza'i wa shafi'i wa qala abu hanifa aqalluhu 25 yawman imam abu hanifa sai ta yi kwana 25 tukun a ce ya akalla mafi karancin shi kenan in ta ce ya zo kwana 25 za a karba amma yau mu walaila ko lahaza su wajen su ba za su karba ba wa qala abu yusuf ahada ashara yawman imam abu yusuf cikin almajiran imam abu hanifa yace kwana 11 amma aksaruhu mafi aqallu kenan aka faɗa ko saboda baka da yanda zaka yi ita ke yin abin ta kai zaka gani ne ita ke yin abinta sai ta ce ga abin da ya faru to ya za ka yi da ita amma aksaruhu fa arba'una yawman inda aksar ahlul ilmi mafi yawancin malamai sun ce mai jinin biki za ta zauna kwana arba'in abin da ya sama da haka sai ta yi wanka ta yi sallah kalu ta da'u salata arba'ina yawman illa an tara tsuhura qabla zalika sai dai kafin kwana arba'in din in ta ga jini ya ɗauke ta yi tsarki ta yi tsarki sai ta yi wanka ta yi sallah amma in jinin na zuwa kwana arba'in za ta zauna tana jira in yi sama da kwana arba'in sai ta yi wanka ta yi sallah fa inna alaiha an taghtasila wa tusalli fa in zada ala al-arba'ina fala tad'u salata kaji wannan magana fa a wajen su in yi sama da kwana arba'in arba'in da ɗaya din kwana ɗaya din ba ba ba biki bane sai ta yi wanka ta yi sallah duk wa'annan abin da yasa suke binciken wa'annan duka saboda kar a bar sallah lokacin da yake waje ba a yi sallah kar a yi sallah lokacin da ya haramta a yi sallah ba abin da yake gaban su sai addinin Allah sai addinin musulunci an fahimta to shi yasa mas'alar su ta yi ta tafi haka da ce dukkan malamai abin da ke damu su shine addinin musulunci da mas'alo da da mutane fa suna maka su hasara ba su sani ba wallahi suna maka su hasara ba su sani ba abin da kake karewa ɗin ka tawaye kanka ne ka tawaye kanka ne darajar akwai manyan mutane da suke a najeriya yanzu sun kai ya kamata a ce in sun yi magana game da addini kowa ya shaurare su ɗan siyasa ne ɗan kasuwa ne kowa ne ne to amma da aka taso ba addinin ake karewa ba ɗarikar shi yake karewa to ni ba na ɗarikar ka ya zan yi da kai kai ba ka ɗarika ta ya za ka yi da ni wannan ba suka je suna kare wannan matsalolin duk aka bar addinin musulunci don Allah riba suka ci ko hasara suka yi shekarunsu sun kai na in su tsawata Najeriya kakab a shaurare su ko shugaban kasa ya kamata ya shaurare abin da ya kawo wahala kina yake wahalhalu ba mai tsa waye zai magana a ji shi waye zai magana a shaurare shi to shekarunka sun isa iliminka ya isa amma tun farko ka ɗauki ɓangare kana kare shi to bangaren naka baka isa ka ce mai wajibi ne in yi wannan bangare ba ni ma ina da bangare shi ma yana da bangare eh wannan yana da bangare to addinin musulunci ya zama bangarori kenan ba shi cikin fa innahu jibrilu atakum yuallimukum ba shi cikin ala hal ballagt ala hal ballagt ala hal ballagt an fahimta ba shi cikin al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan manzon Allah ya san haka zai zai faru sai ce maka waɗannan abu da ka faɗa maka ka rike su kai musu rikon abin nan kai yaya kada ka yi yadda za a je a buge shi ma a'a ka je inda za a yi sai da kokuwa a raba ka da shi sai ai kaman ana yi ma ba za a iya raba ka da shi shi yasa ai ta tashin hankali ai ta wallahi dariya ai dariya muke musu malam wane ya ya tozatar da rayuwarsa shekarunsa a rayuwa ya sun kai na in ya tsawata kowa ya shaurare shi to amma kafin ya zo ya kai wannan shi akwai abin da yake karewa ba addinin ne ga ke gaban shi ba an fahimta ba addinin ke gaban shi ba akwai wanda ke karewa shehun shi har salatin annabi wanda ya zo a cikin ɗarikarsa ya fi ba ta muhimmanci da tallata da salatin da ya zo daga ibrahimiyya ba haka bane ba wannan abin da suke ba su san suna tozartar da kawunansu ba darajar ka ta kai na inda ka fada a shaurare ka saboda kana da ilimi kana da shekaru to amma tun daga farko shartun nihayati tasihul bidayati wa faqidu sharti bil mashruti la ya'ti shekara 50 kaje kana wannan to yanzu yaya za ka yi an fahimta ko ba fahimta ba ana fahimta sosai amma addinin musulunci ne ke gabanka duk musulmi naka ne in da yanzu ya kai in ka tsawata ma dukkan musulmi ya shaurare ka ko shugaban kasa ne ko dan siyasa ne ko dan da ake cewa yan siyasa ba sa shauraron kowa sun bata komai da komai ku ga ba su dama ku ga ba su dama mana yana siyasa shi yana tara kuɗi kai zo kawo mimbari ka ce barayi ne in ka tashi kuma ka je kana bin su cikin dare kana roko shi su ta muku dariya ba haka bane ba a lokacin da za ku je a yi da rigunan kamar da gaske shi su ga a to ya wani shi ma da ya samu kudi ya fara sa riguna ashe ashe da da suke suka riguna din nan hasada ne ashe ashe ba da gaske suke yi ba Allah ya sauka da sauran lokaci ko in gina a فإذا زاد على على الأربعين فلا تدعوا الصلاة روي هذا عن عمر وابن عباس وأنس وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي وقال قتادة والأوزاعي تقعد كامرأة من نسائها تقعد كامرأة من نسائها إنما أنا تقعد كامرأة من نسائها suke yi ya tambayi yadda kan wata gogonta ya kuma me ba haka bane ba to sai a yi mata hukunci da wannan min ghairi tahdidin wa qala al-hasan aktharuhu 50 yawma al-hasan yace mafi yawanci kwana 50 ne sai ta zauna kwana 50 sai abin da ya kare kan kwana 50 shine za ta yi wanka ta yi sallah wa dhahaba jama'atu jama'atun ila an akthar aktharaha 60 yawman wasu malamai suka ce mafi yawancin nifasi jinin biki kwana 60 ne wa huwa qawlu ata ibn abi rabah wa sha'bi wa bihi qala shafi'i wa qala mafhul tantazuru min al-ghulam 30 yawman in da ta haifa sai ta yi tsokaci ta jira kwana 30 wa min al-jariyati 40 in ya ta haifa kwana 40 za ta jira ya'ni an-nufasa wa huwa qawlu sa'id ibn abd al-aziz وإذا بلغت المرأة سن الآيسات to in mace ta kai shekaran da ta yanke kauna da haila ba ta yin haila wanqata adamuha muddatan jinin ta daina yin haila ma kwa shekara nawa sun mar'ati dama sa'an wata rana kuma sai ta ga jini ya zubo fa huwa haidun inda aksari ahli ilmi wani su malamai suka ce hailar ta ce ta dawo wa qala ba'dhum la yakunu haidan wani suka ce ba zai zama haila ba بل هو استحاضة سكت جنين شوتاني عليها أن تصليها قاله عطاء والحكم ابن عتيبة تولى ينا فاروا ينزو هكا sai mace ta shekara ba ta jini ya daina zuwa amma da ta sauka makka ta je umra ko haji saboda zaƙin kiran sallah da cin abinci mai rai da ayaba ma an ka ga ayaba sai ka samu lafiya da kaga tufa abubuwa komai mai rai kake gani da ta fara ci sai ka cini kuma ya dawo to kai malamin da ke cikin wannan tawagar ce shekara ta uku na daina na daina haila ko hudu ko biyar gashi kuma yanzu kuma ya zo shi kashe me shi kashe mata me eh a zurga zurga tafiya ana yi ana abinci dai mai lafiya da wayannan matsaloli duk amana ce akan kuma sai kowa ka je ka gyara shi ka yi tunani ya zama ya zauna ma kai ma ka zamo malami kenan balligu anni walau aya ba haka manzo Allah ya fada ba Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum
zai samu zuwa ba amma mutum da sarki garba mutum ka ne yake
kai mai ko in dai zai rabu ba matsala kai ya shanye a gas- gaskiya mai
Na kashe, na kashe. Ba kashe ba? Yanzu haka tana yi? Ɗauka da